غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الأجر الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله yau za mu fara karatun Muktasar Khalil fannin da ya shafi fiqhu fiqhun kuma furu'a furu'ar kuma ta malikiya kuma shi Muktasar yana cikin littattafai da suka fi shahara kuma suka fi samun ƙabuli mai girma a wajen malaman mazabar malikiya kusan za ka iya cewa ba wani littafi da yake da kabuli da yawa kamar muktasar din kuma ya zama kuma har bayan yana da farin jini kuma yana da kwarjini muktasar khalil ana ta rijaluhu qalil wai mazajen da suka iya shi yan kaɗan ne lalle fiqhu yana da muhimmanci kwarai shine gadon bayan ƙashin gadon bayan addini duka wasu ƙaha'u Allah subhanahu ta'ala ya musu kirari a Qur'ani yana faɗa suratu Tauba fa laula na fara min kulli firqatin ta'ifatun wato da aka zo aka je yaƙi sai wasu basu je ba sai aya ta sauka ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillah ai bai dace da mutanen Madina da kuma ƴan ƙauyukan Madina a zama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yaƙi su kuma kowa yana gida ba wannan bai kamata ba da aka zo wani yaƙi na gaba sai kuma kowa ya fita sai Allah ce a ba haka za a yi ba ma kana da almadir ma kana nuna an yansu kafa a bai kamata mu'minai su tafi kafa ba sai sai Allah ya ce falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqahu fi dini waliyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun a bar wasu mana su zauna su yi karatu su gane addini ayoyin da za su sauka da kunce kunce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa idan mayakan sun dawo su kuma su karba a wajen su kaga li yatafaqahu su fahimci addini fahimta shine fiqh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi sun san hadisin Bukhari yana na abadu rahayinsa man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi din hadisin Muawiya ibn Abi Sufyan saboda haka malaman fiqh suna da daraja ta musamman addini su ne kashin gadon bayan addini gaba in ba da su ba to addini ba zai ba zai je ba ne ba Ahmadu wannan Umanu Malik minhum kaza Shafi'i laulahum azlama al-ufq haka Sheikh Islam ya faɗa ba dan su ba da duniya ta yi duhu Ahmadu Ibn Hanbal kenan Nu'man Abu Hanifa Malik minhum ko wa Malik wa Nu'man Ahmadu minhum da Malik din shine ake cewa Imam al-A'imma Malik wa Nu'man Abu Hanifa Ahmadu minhum Ahmadu ibn Hanbal kaza Shafi'i laulahum azlimal ufq ba dan waɗannan ba da duniya ta yi duhu wannan yana cikin manyan littattafan mazhabar malikiya shine mukhtasar za mu bi shi insha Allah daidai abin da Allah ya fahimtar da mu za mu bi kaɗan za mu na karatun kaɗan kaɗan daidai daidai gurgudu insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu Allah ya ba mu sadadi Allah ya riƙe harasan mu ya kula da su Allah ya ƙarfafa zukatanmu ya buɗe mana su rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli shi wannan mai littafi Khalil ibn Ishaq ibn Musa al-Junaidi al-Misri mutumin Misra ne babansa malami ne sosai amma babansa ya shahara a mazhabar Hanafiya babansa babban malami ne a mazhabar Abu Hanifa to amma shi kuma da ya tashi tun tashinsa shi ya fi ko muhadada ake yi to ya fi ƙarfafa hujjojin mazhabar malikiya har ma dai da ya girmama ya koma mazhabar malikiyan gaba ɗaya har ya zama ƙuduri ma a cikinta to shine shine mai muktasar amma gidansu su hanafawa ne ya yi karatu wajen malamai da yawa ya karanta harshen larabci da hadisi da fara'id harkan gado da usul na usuluddin da usulul fiqh ya yi karatu gun malamai da yawa a cikin su dai akwai Sheikh Ibn Abdul Hadi akwai Ar-Rashidi akwai Sheikh Abdullahi Al-Manufi shi wannan Sheikh Abdullahi Al-Manufi shi ya fi tasirantuwa da shi kan kowa shi Manufi har ma wasiya yi abin ya shi kusa da shekinsa Manufi saboda ya samu albarkarsa yana cewa duk abin da na samu albarkan Shekul Manufi na same shi malamin sa ne sosai shine Shekul Malikiyati a zamanin sa shi shi Manufi a Misra ba kamar sa a harkar sanin fiqh na malikiya ba wanda ya tasirantu da shi kamar sa shi a shi manufi sannan shi Khalil kuma wani abu shi ana sayarsa aljunaidi abin da yasa shi shi dan sanda ne police ne wato ma'aikacin hukuma ne shi kuma an ce ma da'iman ma uniform din yake sawa kamar ka ce kaki da shi yake karantarwa da shi yake abubuwansa ma'aikaci ne sosai kuma a haka yi muktasar khalil kaga kenan wannan baya hana wannan to akwai abubuwa dai da yawa da ake faɗa kansa radiyallahu anhu ya rasu a shi khalil ya rasu ranar alhamis sha biyu ga watan rabiul awwal shekara ta ɗari shida da sittin da bakwai hijira ɗari shida da sittin da bakwai ya rasu ɗari shida da sittin da bakwai to wannan dai shi ne sannan ita muktasar ta kunshi abubuwa da yawa ƙila ma abin da yasa take da kurjini ko kuma take da ƙabuli ko kuma hujjar cikinta yake zama yankakke shine shi ya yi wani aiki mai ban ƙaye a cikinta sannan muktasar ɗin don ya sa mata wato mas'ala dubu arba'in ya sa mata a ciki mas'ala kaza hukuncinsa kaza kaza hukuncin kaza kaza hukuncinsa kaza dubu arba'in ne wannan shi man'ukiya wanda ya furta ta ta faɗu sannan a ƙarƙashin kowace matsala kuma ya ɓoye matsala ɗaya saboda haka matsalolinta mafhumai su ma dubu arba'in ne kaga kenan matsala dubu tamanin ne a muktasar an faɗi dubu arba'in an ɓoye dubu arba'in kuma ana so ka gano su to shi yasa karatunta ko karantar da ita yake ɗaukar lokaci da yawa kuma yake da buƙatar tadabburi da natsuwa da bibiya kuma da yawa kaga zane ana zane wasu guraren dole sai an yi zane kamar mu ma in muka iso wajen da labudda mu yi zane zamu amma ba za mu shagalta da shi ba sosai amma in ya zama labudda dole za mu zana za a zana bar a fitar akwai ma wani babban malami da ya ira'ul ghalil wani mutumin argungu ne wajen gulma amma a kano nan ya zauna a majiran gidan salgawa ne malaman malaman mu a muktasar din tunda ba mu faɗi ma ijazar mu ta muktasar Khalil ba amma dai za a faɗa insha Allah to ya ira'ul Khalil wannan duk bar ne na ita muktasar din ya fitar to kaga dole ta zama tana da wannan abubuwa shi Sheikh Khalil ya yi aiki ne ban kai a cikin ta sosai Allah ya kara masa yarda Allah ya kara masa rahama ya fara da bismillahir rahmanir rahim yace yaqulu al-faqiru al-muqarru li rahmati rabbih al-munkasiru khadiruhu li illati al-amali wat-taqwa Khalil ibn Ishaq al-Maliki Khalil Ibrahim kenan dan Ishaq al-Maliki ba Maliki yaqulu yana faɗa shi wannan ya fiya sifanta kansa da al-faqir wato mabukaci ala alazi fa'il daga faƙar ne. Zai ka ce faƙir zai zama alazin fa'il, zai zama mabukacin mai tsananin bukata kuma zai iya zama sifa ce mushabba wanda da'imul hajat kenan zai iya zama kuma siga ce mubalaga wanda yana kullum yana cikin damuwa duk fakir zai dauka dinga wazanin sa fa'il ne an gane zai dauka inda yadda aka sani kawai kaman ya zama ya zama sifa ce fa'iliya kawai nahu fatatin aw fatan kahil mun san muzakkar da muannas din sai yana zama daya ko kuma ya dau sifa ce mushabbah bismi fa'il din ya zama bukatuwar ta lizince shi zai kuma iya daukan siga ta mubalaga idan mai yana da tsananin bukata to kaga mu yanzu yawanci nan ana ta mai tsananin bukata in suka haɗu da muɓɓarru kuma sai a ce mai buƙata muɓɓar kuma mai tsananin buƙata na bi shi ma gashi ya kawo al-muɓɓar in ka ce muɓɓar shi ma shadidul ihtiyaj ihtiyaji ya zama wato ismu fa'il ne zai kuma iya zama maf'ul ne shi wannan shi muɓɓar din ya zama ismu maf'ul ne wato wanda buƙata ta kai shi ta takura shi to a kan shi buƙatar ta yi aiki kenan An gane? Duk zai yi. Almuɗar, mai tsananin bukata. Lirahmati rabbi ga rahamar Ubangijinsa, ga ni'amomin Ubangijinsa. Almunkasiru haɗiruhu shi ne wanda haɗir ɗinsa, wato zuciyarsa ta karye. ya karaya da ƙillatil amali saboda ƙarancin aiki wa taƙwa da ƙarancin tsaron Allah. Sannan in ka kalle shi shi tawadu'an ne, in ka kalli halaran Allah kuma abin da kamata baka kai ba. Mu dai a wajen mu tawadu'an Khalid yake. To ga maƙulul ƙaul ɗin. alhamdulillah ga abin da Khalil din yake cewa yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah hamdan yuwafi ma ta zaya da miyan ni'am godiyan nan ta fika ta zama fikamakan duk ni'imomin Allah da suke ta karuwa kullum kasan duk isar da ƙasa da second ɗaya ni'imomin Allah ya fi millions ne suke karuwa a kanka wannan godiyan ba zan iya ba za ka iya dukkan ƙasa da second kai godiya miliyan ba. To wannan godiyan ka yi ta ne automatically kenan. Ta zama tana bin duk ni'imomin suna ƙaruwa tana ƙaruwa tana cike gurabansu tana cike gurabansu. Wa shukru lahu alama aulana min alfabli wal karam. Sannan godiya ta shukru ta tauti ta ma dai duk godiyar ce. Ta tabbata ga Allah alama aulana akan abin da Allah ya jibanta mana ya bamu na falala da karamci subhanahu wata'ala la usi sana'an alaihi huwa kama asna ala nafsi bazan iya ididdige godi yabo ko kirari akan Allah ba kamar yadda ya yi wato kamar yadda ya kamata a yi ko kamar yadda ya kansa kirari haka ma manzo Allah sallallahu ya faɗa la usi sana'an alayka la usi sana'an alayka anta kama asna kama asnaita ala nafsika yana cikin wato hadisi muslim sai manzo Allah yana wannan addu'a wa a'udhu bika minka la usi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar haka yake yi kaga wannan abinda shi ma Khalil ya faɗa ce wa nas'alu yace muna roƙon Allah al-lutfa lutfi muna roƙonsa tausasawa wal i'anata muna roƙonsa agaji fi jami'il ahwali a cikin dukkanin halin da muke ci dukkan halayen da muke ci dukkan ahwal dukkan yanayin mu muna roƙonsa godiya muna roƙonsa lutfi da taimako a ciki daga fitowa daga cikin mahaifanmu muna roƙonsa lutsufi ya latsafa mana cikin dukkan al'amuranmu ya latif ya latif wa hala hululil insani fi ramsi kuma muna roƙonsa lutsufinsa da agajinsa lokacin da mutum yake shiga cikin kabarinsa rams kabarinsa kaga a lokacin ne ma mutum ya fi buƙatar lutsufin Allah da i'anar Allah to muna roƙonsa wannan wato a farko da ƙarshe kenan walau alhamdu fil ula wal akhira muna roƙonsa wannan wato ya mana wannan wassalatu wassalamu ala sayyidi ala sayyidi al-arabi wal ajab ala muhammadin sayyidi al-arabi wal ajab salati da taslimi su tabbata kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine shugaban larabawa da baibayi shine shugaban na farko da na ƙarshe sallallahu alaihi wasallam al-mab'usi li sa'iril umam wanda Allah ya aiko shi zuwa ga dukkanin al'umma wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhiran tabarakallazi nazala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira shi nadhir ne lil-alam lil-alamin ba wata al'umma kawai aka turo shi zuwa ga wata ba ba wani gari zuwa ga wani gari ba sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ummatihi afdalil umam salatin kuma yana shi halayensa da sahabbansa da matayensa da zuriyarsa sai da dukkan al'ummar sama wanda ita ce mafificiyar al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas mun samu wannan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd bayan wannan shine faslul khitab an ce atina zikmata wa faslul khitabi shine annabi da shi ya fara cewa amma ba'du ina khuduba shine ne yake cewa laqad arafat hayy da manina annani idza qila amma ba'du anni khuduba nake cewa ko ko amma ba'd aka ce shi zai iya sharhinta ce bayan wannan faqad sa'alani jama'atun lalle wata jama'a da yawa ta tambayan abana Allahu li wa lahum ma'alim at-tahqiq ina roƙon Allah ya bayyana min ni da su ya bayyana mana tafarkai hanyoyi wato abin da za a gane hanya da shi shine ma'alim abin da za a gane hanya da shi Allah ya bayyana mana hanyoyi ko tafarkai na attahaƙaƙi tabbatarwa ko sakankancewa. Wato ya kace taƙi shi ne gane abu a inda yake, ko kuma faɗar abu a yadda ya kamata a faɗa, shi ne ta To Allah ya bayyana mana tafarkan addini su zama akan take akan yadda suke buganin su wasalaka bina wa bihim an fa tariq kuma ina roƙon Allah ya ya biyar da ni da su mafi amfanuwar hanyoyi hanyoyin Allah da yawa amma dai ni da su duka ya shigar da mu ya biyar da mu hanya mafi amfani wanda za ta fi amfani mu duniya da lahira wato amfa'an nan kaga ismu tafdil ne hanyoyin duka suna da amfani hanyoyin Allah amma wanda tafi sun tambaye ni sa'alani jama'atun to ga maf'ul din sa'ala din mukhtasaran in in in in musu in rubuta musu mukhtasaran wani takaitaccen littafi alama sabil imam malik ibn anas amma in yi shi kan mazhabar imam malik dan anas wato ya san mazhabobin dukansu ya kware a cikinsu amma dai waɗanda da suka tambaye shi malikawan ne na zamaninsa suka ce musu littafi zai zama muktasar takaitacce yanzu ko ahadari nan ai muktasarul ahadari za ta gani muktasar takaitacce ne da aka ce maka muktasar ne kuma takaituwarsa ita za ta tabbatar da wahalarsa kuma gwargwadon da ake son takaita shi gwargwadon yadda za a haɗiye wasu kalmomi cikin wasu wanda sai kai malami ne in yazo sai ya fidda su An fahimta? Wato mai lafuza kaɗan kenan. In yi shi kuma akan mazhabar Imam Malik, mun san dai Imam Malik wato an ce an ta an ce masa maliku shi imam malik saboda tafa'ul tafa'ul ya malli samu mallakar ilmai kuma sai Allah ya sa ya mallaki ilmin ba maliku da yake mallakan komi ba maliku da yake mallakan komi shine Allah kulillahumma malikal mulk sai kuma tafa'ulin ya zama daidai Allah ya kaddara ya zama haka ne dan Anas shi ma maliku dan Anas Allah ya kara masa yarda shi kuma wato Anas ɗan Amir, ɗan Amr, ɗan Haris, ɗan Gaiman, ɗan Hufayl, wato daga banu wato hanyar ko hamir nan suke. Shi asalin Imam Malik kenan. To, an nemi in yi wannan littafin akan mazhabar Imam Malik. Amma ba mazhabar duka kuma zan tattaro ba. A'a, mubayyinan lima bihi fatwa ina mai bayyana ina mai bada labari aka ce alfatwa bada labari na shari'a shine fatwa ka ce kaza hukuncin sa kaza shine fatawa kaza na shari'a shine fatawa amma ba ba ba cewa mutane ku yi ba bambancin fatwa da qada kenan shi alqada'u wato kaman alƙalanci shine al-ikhbaru bihi bi ilzami a bada labarin ayi kaza kuma dole ga hukuncinsa kuma dole ayi wannan qada amma ka faɗi hukuncin kawai ba tare da lizimtawa mutum aiki da shi ba shi kuma fatwa to na mai bayyana abin da fatawa wato ta tafi akan sa mazhabar malikiya akwai abubuwan da ba a yi fatawa da su ba masu maliki akwai su abubuwa kuma kilabul fatawa ne ka san fatawa ita ce kololuwa shi yasa ma malami in ya zama mufti to ya gama kaiwa ita fatawa ba karantarwa ba ce ba ba talif ba wallafa littafi ba ne ita fatawa kamar ka ce raba gardama ce kawai to tozon da zai ɗora muktasar ɗin sa kai kenan mu bayyana lima bihin fatawa an fahimta? Sannan a fiɗihu, in ka ji an ce al-mashhur shi ne huwa lazi kasara, huwa lazi kasura ƙa'idu. In ka ji an ce mashhur shi ne wanda suke da wannan fahimtar suke da yawa. Shi ne mashhur. In ka ji an ce raji kuma huwa lazi ƙauye dalilu. Raji kuma shi ne wanda ya fi hujja mai ƙarfi shi ne rajihu. Mashhur kuma shi ne wanda masu faɗansa suka fi yawa. to zai iya yiwa abu ya zama mashhur ne kuma rajihi hujjarsa ta fi ƙarfi akan sauran kuma shi aka fi faɗa zai yi kuma ya zama ba haka bane ya zama rajihi kam kaza ne shine hujjojin da suka fi yawa amma mashhur kuma wanda aka fi yi kuma kaza ne wannan duk yana cikin abubuwa na furu'a fa ajabtu su'alahum ba'da al-istikharati sai na amsa roƙon su su wannan mutane da suka tambaya bayan na yi istikhara na ba Allah zaɓi wato zan musu littafin kenan mushiran bi fiha lil mudawwanati a muktasar in ka ji na ce fiha to ina ishara ne zuwa ga mudawwana mudawwanatul kubra ita ce dai babbar kusan littafi da ta kunshi abubuwa da yawa na na masabar Imam Malik ibn Anas wato asali wanda ya rubuta mudawwana sunansa alƙadi wato mutumin ƙaira alƙalin ƙairawan ne shine Asad ibn al-Furat shi yasa ake cewa ake cewa mata mudawwanatul asli ita ce asalin mudawwana shi ya rubuta ta asali ya zauna gun shi sunansa Ali ibn Muhammad ibn Hassan ya zauna ya yi karatu gun Abu Hanifa zai karatu gun Imam Malik sai tattara wato mas'aloli na fatawin Imam Malik ana ce mata mudawwanatul asadiyya ana ce mata kuma muhtali'at sannan bayan nan suhunun ibn al-furat sai ya lallabe shi zaka an ce talaffafa ya lallabe shi sai ya karbe ta ya same ta ya dauke ta sai tattara ta duka sai ya kai ta gurin ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim duka wannan manyan malaman malikiya ne da buƙatan ma kila ai tarzaman su shi sunun dai wanda ya karɓo ta wajen shi wannan Ali ibn Muhammad shi shi ibn Asad din shi sunun wato yayi shi asba'u tabi'in ne yayi karatu wajen wajen tabi'ai da yawa a Madina ya asali amma mutumin Sham ne ya rasu a Sham imahimsa ya rasu hijira tana da shekara 240 ya rasu to da ya karɓo ta sai ya kawo ta wajen Ibn al-Qasim Abdurrahman Ibn al-Qasim Ibn Khali Ibn Janada mutumin Misra ne shi kuma ya anajiri Imam Malik ne sosai kuma an ce ausaqu marrawa an fi mafi ingancin wanda ya rawaito daga abu daga Imam Malik shi Ibn al-Qasim to tunda shi ya san Imam Malik shi kuma Suhunun bai san abu abu gun Imam Malik ba to da ya karbo ta wajen wannan sai ya kawo ta wajen Imam Malik wajen shi Ibn al-Qasim ya bijirar mata da ita dukanta وهذبها ونقها ورتبها واقتصرها sunan ne aka aka yace eh haka ne aka kyautata ta aka tabbatar da ita aka wato gyara ta wanda ya jagoranci wannan shine ibn abi zaid da ibn abi zumain wannan su suka yi wannan aikin su kuma to wannan dai ita ce mudawwanar ba asalin waccar ta asad bane ita da ya dauko ta sai ya zo ya ardinta wajen shi ibn qasim ya fi aka fitar wasu abubuwa aka gyara wasu aka je to zai aka bar ta asali kofi ta asalin tana nan amma ita bata shahara ba ba a santa da yawa ba ita wannan yanzu ta shi su hunun din ne wanda ya samu daga wancan malami amma bai yi raɗin kansa sai da ya zo gun wanda ya san ya fi shi sanin imam malik shi na abdurrahman ibn qasim sai ya abun nan to in nace fiha a muktasar yana nufin mudawwana ne idan yace uwila wa bi uwila ila ikhtilafi sharihiha fi fahmiha in aka ce uwila bi kaza uwila an yi tawili to yana nufin sabanin mafassara mudawwana wanda suka yi sharhin ta dama duk maganganun Imam Malik ne wannan sai ya fahimce ta da kaza wannan kuma ya fahimce ta da kaza to sai ya ce uwila in ya faɗi ga yadda ka'ida take kaza ne sai ce uwila bi kaza to wasu masu sharhin kuma sun ce kaza sun fahimci maganar Imam Malik din da kaza kenan kaga an samu kamar fassara biyu kenan wa bil ikhtiyar in nace ikhtiyar ko ko ko ikhtara ko waqtu waqti ko ikhtara ko muhtar ko ikhtiyar to yana nufin imamu lakhan yace lakin in kana bi sigatil fi'li fazalika likhtiyarihi huwa bi nafsi idan na faɗa da sigar fi'li kamar ikhtara ko yakhtaru yan ina nufin shi lakani shine ya zaɓi wannan ka'idar da kansa wani bai rigaye shi cikin ta ba ce ijtihadi ya gano da kanshi an an an fahimta wa bil ismi in kuma nace muhtaru ko abin da ya kama da ka yayi ya kawo ta da lafazin suna kamar muhtar din kaga sunan fa'ili ne a to nan kuma sabani wasu malamai suka yi a fatawan Imam Malik sai shi lafani sai ya zaɓi na ɗaya daga cikin wanda suka yi sabani to nan kuma sai in ce muhtar kawai shi lakamin ba ra'ayinsa bane shi karan kansa shi ma wani ya bi an gane yawwa to haka in ya in ya faɗi haka to yana nufi shi lakami shi lakami din nan babban malami ne na malikiya yana cikin mutum hudu da shi Khalil ya dogara da su ya rasu jira tana da shekara 478 ya rasu 478 shi lakami ya rasu sannan idan nace tarjih wa bit tarjih ibn Yunus kazalika na sai tarji kuma ina nufin ibn Yunus shi ma kazalika kamar yadda na faɗa akan lakani in na kawo shi da sigar fi'ili to ibn Yunus ne ya rinjayar da kanshi mun faɗi rajihu dama ɗazu wanda dalilansa suka yawa in kuma na ce na kawo shi da sigar suna kamar ya zama shi ma sunan fa'il ne to ina nufin shi kuma wasu ne suka rinjayar sai shi ibn Yunus sai ya ɗau ra'ayin ɗaya daga ciki amma in nace kamar kaman rajaha to ibn Yunus ne da kanshi ko yarjihu ibn Yunus amma in nace rajihu kaga kaga sunan fa'idi ne sai yana nufin wani ne yayi ya rinjayar sai lakarin ya ɗau sai sai ibn Yunus ya ɗauna shi wa bi zuhur in kuma nace zuhur shi kuma ibn Rushd idan nace fa zahiru misali kaga suna ne to ina nufin waninsa ne shi in rushdi ne ya bayyana wa waninsa ne shi kuma ya ɗauko idan kuma na ce zahara ko fi ma ya zaharu na kawo shi da fi'ili ma bi ko mubari insa to ina nufin shi in rushdi ne da kansa wannan ya fi bayyana gare shi shi dai in rushdi alfaqih me me bidatul mujtahid wa nihatul muqtasid shine an fahimta ai shi shi kansa Ibn Yunus shi ya rasu ya sanar da shekara ɗari hudu da hamsin da ɗaya shi Ibn Yunus da aka faɗa ɗazu shi kuma Ibn Rushidin ya rasu ya sanar da shekara ɗari biyar da tasa'in da biyar kaga duk dai suna gaba da shi Khalil sosai idan wa bil qawli in nace qawlu kuma to lil mazari ina nufin imamul mazari ne ya ya magana shi ma kazalika idan nace qala da fi'ili maziri ya ƙulu maziri ƙaulu ko abin da ya kama da haka shi kuma suna kenan wani maziri ne ya faɗa sai maziri ya ɗauko to wannan su ne mazaje guda hudu da ya dogara da su cikin aikin muktasar ɗin nasa amma duk da dai an masa a cikin can zaka ga wani lokacin zai ce zahir ne kuma ba abun ibn rushd bane alkamalu lillah wani lokaci zai ce raji din zama ba kun immunus din bane kilatin wannan ne a wajen immunus ka gane zai zama kala zama majiri ba shi ne faɗan ba kila ibn rushd ne akwai akwai wannan gura amma gurare kaɗan ne gaskiya duk dai wannan ya nuna maka alkamalu lillah ba littafin da zai samu wannan sai alqur'ani shi dai ya ya izki hadin sa kuma ya dace Allah saka masa kuma da alkhairi wa haisu zakartu qawlaini wa haisu kultu khilafin yawa kuna kuna daga mana karatu wa haisu kultu khilafin bisan da nace ya kawo mas'ala yace khilafin kazalika lil iktilafi fi tashhir li ak eh wa haisu kultu khilafin kazalika lil iktilatin fi tashhir akwai ana kwai وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك الأدم إطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة أوكي كو ينا قسا ne wannan هو حيث قلت خلاف ذلك لعدم إطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة وأعتبر من المفاهيم مفهوم to bai kawo muku wahai su zakar ku kawalai ne ba? Eh to mu yi amfani da namu. Eh al-hafizu hujjatun ala man lam yahfaz. Wa haisu tusa da nace khilafun to fa zalika li ikhtilafin fi tashhir. Ina ce khilafun a muktasar. An yi sabani cikin wanne magana ce tafi shahara. Dukan su mun ce dama mashhur shine ma kasura qa'iluhu. To duk an fada da yawa. Amma wanne ne mazajen su suka fi yawa? wasu ce kaza ne ya fi yawa wasu ce ƙauli kaza malamai sun fi faɗansa wasu kuma su ce a ƙauli kaza malamai sun fi faɗa kowanne yana da jama'a da sai in ce filafu kenan duk wanda ka ɗauka ila yana da maza kamar ɗari a kai an gane wa haisu zakartu ƙaulaini a mutasar kuma duk inda na ce ƙaulaini ko ƙaulani to wannan kuma ko kuma na ce a ƙawalan ko ƙaulaini ko ƙaulani ko aqwalan fazalika al-adam ittila'i fil far'i ala arjahiyati mansusati ni dai ban iya in ka ban iya gano ina wanne ne yafi hujjoji masu yawa arjahiya ban gane wanne ne malamai suka ce yafi hujjoji tabbatattu ba kuma mansusa wanda suke na wato arjahiya ta nassoshi da aka tabbatar da su shi bai iya ganowa ba ko yana ganin su kamar ɗaya ne wannan yana da hujja kaza wannan yana da hujja kaza kuma bai ga wani cikin malamai da yace kaza ya ci hujjoji ba to in ya zo kawai sai ce kaulai ne ko kaulani ko a kawalan an gane in maganan guda uku ne sai ce a kawalan shine aqallul jami in biyu ne sai ce kaulai ne ko kaulani an an an gane daga uku amma ko nawa ne sai ce a kawalan ilan ya kai magana goma kowanne tana da hujjoji masu yawa na aya da hadisi da maganganun malamai sai ce a kawalan kawai wa atabiru min al-mafahim mafhum shar'i cikin mafahim kuma duka ina zan yi itibari ne da mafhum na shar wato su mafahim suna da yawa mafahim jam'i ne na mafhum wato abin da ake fahimta daga abin da ba a faɗa ba abin da zaka fahimta daga abin da ba a faɗa ba an faɗi kaza sai ka fahimto wani abu ƙarƙashin wannan. To shi ne mafhum, to yana nan kala-kala. Akwai mafhum na sifa? Mafhum na sifa shi ne ka ce kiramin wani mutum dogo fari mai farar riga mai farin rawan. Kaga kana fahimta karka kira gajere baki ne bakin rawan kenan. Kaga sifar ce mafhum sifa ne. idan an ce wancan sai ka fahimci mafhum abinda zaka fahimta kuma banda ba ba wancan ba shine mafhum na sifa kenan an gane ko kuma illa akwai mafhumul illa misali wanda wanda ya karye zai ka kira min wanda ya karye kaga an fahimce shi to illan nan ita za ta nuna banda lafiyayye kenan akwai kuma mafhumu zarf zarf ɗin ko na makani ko na zamani kiramin wanda yake zaune akan benci ba za ka kira da yake zaune kan tabarma ba makan ne ko kuma kiramin wanda ya zo ranar alhamis kenan banda wanda ya zo ran juma'a duk mafahim ne akwai kuma mafhumul adad wanda suke su taran nan kaga wanda wanda banda wanda suke su goma nan guda tara a haɗe kaga banda guda bakwai a haɗe kenan akwai kuma mafhumul laqab wanda shi kuma alaqabi ne wannan Abdullahi da ake kira Alhaji ba Abdullahi da ake kira malam ba ke misali to kuma akwai kuma mafhum al-mukhalafa ma yana nan mafhumul mukhalafa kuma aka faɗa zai zama sabanin su za a fahimta kenan yau mu haɗu da kai ƙarfe sha biyu a masallacin waje kaza a masallacin sarki misali ko kuma yau mu yi sallan azhar da kai a masallacin sarki kaga kenan saɓani wannan ina hana ka kenan kar mu haɗu da kai a masallacin gwamna misali kar mu yi sallan azhar a masallacin gwamna na mukhalafa zai zama saɓanin abin da yana bayuwa zuwa ga sabanin abin da aka faɗa ne. To shi duk cikin mafahimin nan mafhum na shar'i yake nufi. Shi ne kawai zai iya kibarin sa. Wato abubuwa ne masu zurfi a abun nan a fannoni na na usul usul fiqh suna da yawa a cikin wannan da kuma shi kansa ilmul kalam din kansa wannan mafahim musamman da usul fiqh suna nan duka cikinsu babu wanda yake da fa'idar mafhumu shar. Idan ka yi sallah raka'a goma, za ka samu lada ɗari. Idan ka ga sharaɗi ne, idan ka yi sallah raka'a goma, za ka samu lada ɗari. kenan in ka yi sallah raka'a biyar ba za ka samu lada ɗari ba kaga mafu kaga na shar ne wannan to shi ne kawai shi zai la'akari da shi a muktasar ɗinsa ba ruwansa da sauran duka kaga akwai akwai dan aiki kenan fakat wa ushiru bi sufiha in nace sufiha ko ustuhsina ina nufin anna shaykhan ghayra alladhi qaddamtuhum sahaha aw istazharahu idan a muktasar yake ya kawo kauli ya faɗa sai ce sufiha wa sufiha to yana nufin wani malami ba lakani ba ba in rushdin ba ba in yunus ba ba maziri ba wani malami da ya kai shi ya inganta wannan to in yace zai faɗi kowane malami abun ba zai yi ba to hudun nan kawai su ya dogara da su saura kawai sai ce istutina ko sufiha kawai duk sun shigo ciki ko su waye ne sun shigo ciki an gane wa bi taraddudi in nace taraddud ko taraddudun za ka ga taraddudun da yawa a mukhtasar to yana nufi li taraddudin mutaakhinatin naqli wato malaman baya a masabar malikiya an ce in aka ce mutaakhirin ana nufin daga kan ibn abi zaidin al-qairawa ne mai risala daga kan sai baya wai su ne mutaakhirin sun yi sabani cikin wannan kauli sai ce taraddudun ba in can in can ne za a yi cewa khilafin shine ko khilafin abin da ya faɗa ko ko kaulani da sauransu ko akwalan to waɗancan na farkon ma in ka je yace tattara dudun an kai an komo to in baya ne auli adami nafsil mutaqaddimin ko kuma magabata ba su yi magana akan abun ba kwata kwata ba su yi ba in baya ne suka zo suka yi ijtihadin su to nan ma zai ce taraddudun ko kuma magabatan sun yi magana in baya kuma sai suka yi sabani cikin fahimtar ta to nan ma zai ce taraddudun wa bilau ila kilafin mazhabiyyi idan ya ce lau to saɓani a cikin mazhaba na na mazhaba ne wannan saɓani an an an an an an gane eh da ya ce lau to shi ke ko walau ya riga ya da wau ko kuma lau ɗin ita kanta to wannan yana nufi zuwa ga saɓani wanda aka danganta cikin mazhabar malikiya yace wallaha as'alu Ubangiji nake roƙo shi kaɗai wato ya gabatar da maf'ulin saboda nuna muhim kaman hasakin kaman iyaka na abu Allah kawai nake roƙo wallaha as'alu Allah kawai nake roƙo bai ce as'alullah ba ina roƙon Allah a Allah as'alu Allah kaɗai nake roƙo an yanfa bihi man katabahu ya amfanar da wanda ya kofi muktasar da ya rubuta ta da muktasar ɗin yanzu kuma ya ce mutum ko ya ce ya ce ya ce ta ke au qara'ahu ko ko mutum ya karanta shi haka nan ba gun malami ba kawai ka karanta shi tarda au hasala ko ka karanta shi gun malami shine tahsil da kashe ji waqtar tahsil a ta'limul muta'allim tariqa ta'allum inna ko dai kokari ya same shi shine hasala ya zama nasa ko bai sa shi gaban malami ba in ya ara ya karanta qara'ahu kun yi kokari kuma ya same shi ko bai karanta shi ba hasalahu in kuma ya saya ya karanta daga farko har karshe kuma dai hasalahu aw sa'ati shay'in minhu kai ko yayi wani katabus ko wani iri ne cikin muktasar din nan ko wani irin kokari kai ko ya yake Allah ya amfane ka da shi amin wallahu ya asimuna muna roƙon Allah ya tsare mu min zalali daga zaniya wa yuwaffiqna muna roƙon Allah ya daidaita mu ya ba mu dace da kauli a cikin faɗi wal amali a cikin aiki mu samu tawfiki summa atabiru bayan wannan duka ina neman hanzari da zawil albabi ga ma'abota hankula malamai masu masu tiye masu ganin kwakwam ina neman hanzari da gare su min at-tafsiril waqi fi hadha kitab daga takaituwa wanda za ta kasance a littafin zan takaitu da yawa ni in na san ba zan iya cika komai ba wa as'alu kuma ina roƙo bi lisani tabarru'i da harshe na karkan da kai wal khushu'i shi ma dai kankan da kai wa kidabi da zance na attazalluli kankan da kai wal khudu'i da kankan da kai duka ya hausa ta ba ta da fadin da zamu iya ba kowanne ma'anansa to din kace kankan da kai tabarru ya shiga khushu ya shiga khudu ya shiga tazallul ya shiga duk da dai suna da bambanci kowanne wato kowanne a larabcin dole yana da bambanci zai zama zai za zama kamar mutaradifun ko mutaradifat an yanzura wannan zaul albab su yi duba cikin wannan littafin bi ainihin rida da ido na yarda wasu sawabi da ido na ganin daidai kasan duk abin da ka gani dukkansa in ka kalle shi da ainihin sukti ko bugbe sai ka ga aini wani yana cewa fa ainihin rida an kulli aibin qalilatun kama anna aina sukti tubbil masabiya in dai dan yarda aka kalla da soyayya to kyau kawai za a gani in kuma dan kwakwab aka kalla ko dan a ga kuskure to sai an gani to ina roƙo su kalla da ido na yarda da ido na ganin daidai kama kana min nafsin kammalu da mu suka gani ya tawaya to da Allah su cika ne shi wa min qada'in aslahu da mu suka gani na kuskure na bada dama su getta shi su gyara shi fa qallama yakhlusu musannafin ya samu ko musannifin musannafin wato yana da wuya kwarai wani littafi da aka rubuta musannaf littafin da aka sannafa shi ismu maf'ul da aka sannafa shi ya khulusu ya kubuta min al daga tubatubai yana da wahala wato tuntube cikin ma'ana kuskure cikin ma'ana shine hafu kayi kuskure cikin fahimtar ma'anan abu shine hafu au yanzu mu'allafun ko kuma wani littafi da aka tattara aka tara aka yi shi ta'alif da kuɓuta min al'asarati daga tuntuɓe da shi ma shi kuma wannan na zahiri shi ne na lafazi lafazin za za a faɗi ƙala misali sai a ce kala misali kaga an yi kuskure wajen lafazin to wannan shi ne asar kuskure a lafazi hasu kuma kuskure a ma'anan kenan sai yi wahala littafi ya kuta daga wannan ya ce kallama ne amma kusan babu sai qur'ani to wannan zai fara da babu yurfa'ul hadasu wal hukmu wa hukmul khabath bil mutlaqi za mu tsaya nan insha Allah wannan kamar muqaddima ce na roƙon Allah ya masa rahama shi da malamansa duka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka malamanmu da suka karanta da mu da alkhairi Allah ya ji kan magabatanmu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu fahimta cikin wannan littafi ya ba mu kuma sabati cikin yadda aka fara shi mu ga mun gama shi mu sa muktasar innul hajib ma yana nan shi ma shi ya ma fi wannan wahala ma da kulle ma'anoni to wa ma zalika ala allahi azizin Allah ya mana wannan albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rabbana taqabbal minna innaka antas samiul amin sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin